بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من لم يوصي babin da ya zo na bayanin wanda bai yi wasiya ba mana wasiya na da kyau in kai amma ba kai ba ai ba ba ba ba ba laifi ba lallai bane ba قال حدثنا محمد بن يوسف عن مالك بن مقول عن طلحة بن مصرف اليامي قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى لا تنبي عبد الله بن أبي أوفى نتي ausa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi wasiya kalala sai ce a'a kultu sai na ce fa kaifa kutiba ala nasi wasiyatu aw umiru bil wasiya to me yasa ya aka aka ce mutane su yi wasiya aka umarce da wasiya manzon Allah bai yi ba fa qala sai ce ausa bi kitabillahi azza wa jalla ya yi wasiya da littafin Allah jalla wa ala a ya isa wasiya ko? wa kala huzairu ibn shurahabil sai da aka ce to ai manzon Allah ya yi wasiya da littafin Allah shai huzairu dan shurahabil ya ce abubakarin kana ya ta'ammaru ala wasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai alamatul istifham cikin littafin ku ko? akwai ko babu akwai ihe abubakar shin abubakar kana ya ta'ammaru ma mana ya ta'ammaru a walau umira alaikum abdul habashiyu to sai na bakar yana nuna iko akan wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace wadda abubakar tambaya ce fa mana inkari kenan ku wadda abubakar annahu wajada min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan yace abubakar yayi yayi ya so a ce ya samu wani alkawari na wasiya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa khazama anfahu bi khizamihi zalika akwai abin da ake sama hancin dabba ana ja yace da ya samu wannan manzo Allah ya wasiya da wannan dabba ko menene da menene sai kama shi ya ja shikenan ai aiki da wasiyar kenan قال اخبرنا يزيد انبانا حمام عن قتاده daga katada ibnu di'ama ibnu di'ama as-siddusi babban malamin tafsir yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an wajabta muku in mutum ya kusa mutuwa zai mutu in taraka khairan alwasiya in ya bar alkhairi sai yayi wasiya lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'ala al muttaqina yace haƙƙi ne akan haqqan 'ala al muttaqina to ina ma'ana alkhair sai yace alkhairu almalu abin da ake cewa alkhair almalu to kowane ma a dukiya ake ce ma alkhair ya ce a'a sai mai yawa ka an yi kala alfan fama fauka zalika daga dubu zuwa sama shine khairan amma abin da ya kasa da haka dan ɗari biyar dan ɗari uku ɗari biyu ba za a ce mishi don sun ce mutum ka mutu kamar yara kamar iyalanka don ɗari biyar ɗari bakwai ɗari abin da bai kai dubu ba da ka yi wasiya a bawa da kaza abu ka shekabar ma 'ya'yanka wani duka guda nawa ne ma babu ma yustahabbu bil wasiyati min at-tashahhudi wal kalam abinda ake so in za a yi wasiya in za a rubuta ko za a fada me za a yi qala akhbarana yazid ibn harun qala akhbarana ibn aun am muhammad ibn sirin annahu awsa muhammad ibn sirin shi ya wasiya zakara ma awsa bihi aw hadha dhikru ma awsa bihi محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته محمد بن أبي عمرة غوسيا دائما يا إنسان وأهل بنيه وأهل بيته أهل بيته من من بني بنيه من أهل بيته أليس كذلك؟ to bani shi su zama mai kenan ‘ya'yansa, alu baiti kuma fa da matarsa da sauran wayanda ke dangi me ya faɗa musu yace fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku kyautata tsakaninku ku gyatta tsakaninku fattaqullaha menene fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ba haka ayat take ba وأتيه الله وأتيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كبي الله ده منزلسا إن كنتم مؤمنين وأوصاه بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب سألنا يمس وصية ده إرن وصية ده النبي إبراهيم يي ويعقوب ده يعقوب ميتيتي وصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم دين لكم الدين الله يا زابن الدين wanne ne wannan addinin da Allah ya zaba musu yace fala tamutunna illa wa antum muslimuna wannan musulunci kada ku yi wasa da shi kada ku yi sakaci da shi duk abin da zai zo kare raba ku da imanin ku ku rasa abinci ku rasa makami ku rasa komai yana da sauki kan ku yi sakaci da wannan addini shine hasarar duniya da lahira duk abin da zaka yi baka yi annabi Yusuf ba annabi Yusuf annabi ne manzon Allah ne ga kyau ga ilimi tawil ga mata ma suka fitino da shi ba magana karshen magana ba kenan to amma karshen al'amarin sai ce rabbi ya ubangiji qad ataitani min al-mulk tabbas ka bani sarauta ka bani mulki waye zai iya buga kirji ya ce ya bashi mulki kullum kana fargaba kana tsige ka kar a kore ka kar a yi ma kaza kar a yi ma tawaye rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani bitawil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah to wa kuma za ka je ka ce rabbi qad ataita ni Allah kai ke bada mulki kai ka bani qur'a su ce magudin su ne ko menene in Allah bai rubuta zaka zama wannan ba shekara zaka zama ba duk magudi ba zai kawo ka ba duk kuɗi ba zai kawo ka ba anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne waliyyi na majibincin al'amari na masoyi na a duniya da lahira ba mutanen kaza ba ba mutanen turai ba ba masu menene da technology ba ba masu nuna karfi ba ba azzalumai ba Allah kadai zaka dogara gare shi wallahi kasira duk wani wanda ka dogara gare shi wallahi kai wahala kai khasarar duniya da lahira anta waliyi fid dunya wal akhirah sannan sai ce mi tawaffani musliman ka sa na mutu ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka sa cikin bayan Allah na gari to me ya faru ne duniya yanzu rayuwa ta zama tafi addini mulki da makami da tara kuɗi wa ya tara kuɗin ya ishe shi ya wadatu wa ya samu mulki ya ce ya gaji ya gode ko makale ki sai ya mutu ko sai an fitar da shi ko sai ai tashin hankali ko sai ai kaza ko sai ai kaza kana wannan ka tashi ka koma wannan kana wannan ko in ka kai karshe kuma sai kai ta tunani kana neman me kana neman dawwama dawwama kuma babu dawwama sai ga Allah man Allah kadai shine dawwamin sarki shi yasa abinda zaka yi shine Allah ya zaba maka addini ka zama musulmi to kai ta gode ma Allah da duk wani abin da kake so kana bata maka lokaci ne ba a ce karka yi buri ka so abu ba fa amma abin da ake shi ne ka bi a kan tsarin da Allah ya shirya maka annabi musa da annabi musa da Allah da ya halice shi annabi musa ya roki Allah ya bashi wani abu wannan abin sabo ne mugunta ne me ce rabbi arini anzuru ilaika don Allah wannan ba alkhairi bane ba, ne ba? abin da ya doka kenan rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani lan tarani walakin in kana shakkara son wani bayani unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ya tabbata inda yake zaka iya gani na eh فلما تجلى ربه للجبل ja'alahu dakkan da Allah ya tajalli kan dutsen sai dan da ke ya darka da shi annabi Musa na ganin wannan sai ya fadi wa kharra Musa sa'iqan sai ya fadi ya suma tsoro firgita falamma afaqa da ya farfado sai me yana farfado ce subhanak tubtu ilaika wa inni wa ana min awwal muslimin min almu'minin wa ana awwal almu'minin fi zamanihi kenan ko to sai da ya gama sai Allah ya ce ya Musa ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni fa ni na zabe ka raba ka wannan darajar baka santa ba baka nema ba ni na baka kyauta inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami abinda yake ya kamata gare ka fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin abinda na baka shi zaka karba ka gode abinda ban baka ba kada ka takura ka matsa ka naci watakila wannan abin halakar ka na cikin in ka same shi an fahimta to in ba da wannan aqida ba da wannan imani ba da wannan aqida mutum ke rayu ba to zai sha wahala a cikin rayuwarsa wallahi wani abin da kake nema din halaka ke ciki baka sani ba Allah ya sani ya kiyare ya kare ka halaka ke ciki Allah ya sani kai baka sani ba sai ya kare ka in Allah ya kiyare ka samu wannan abin ka halaka kenan an fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki yana da baiwa iri iri ya habu liman yasha'u wa ya habu liman yasha'u aw yuzawwijuhum wa yaj'alu man yasha'u aqima suka ce wannan guda hudu duka baiwa ce daga Allah eh in ya baka ƴaƴa mata baiwa yayi ƴaƴa maza baiwa in ya hada ya baka maza da mata baiwa in ya hana kama baiwa ce hana ka haihuwan ma baiwa ce daga Allah ba haka ya fada ba ya habu liman ya sha'u sai mai waya habu liman ya sha'u au yi zawujhum waya ja'alu mai ya sha'u waya ja'alu mai ya sha'u wanne ne ma ya fi ƙarfi ya habu liman ya sha'u waya habu waya habu na shi ce waya ja'alu mai ya sha'u wanda ya ga dama sai ya saka shi kaza don ya zalunce shi don mugunta don da ya ba wa'ancan abin ya kare don menene da menene a'a ganin daman Allah ne sai ce shi ma baiwa ne ko bahaushe ya ce wani hannun ga Allah ba haka bahaushe ya faɗa ba bahaushe ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba waɗannan ƴaƴa da kake nema Allah bai baka ba tun fil azal Allah ya sani waɗannan ƴaƴa za su zama maka sabbin sai ka kafirce ko ka bata إيه إنه عليم قدير إنه عليم قدير shi yasa yayi wannan abin ba me ilimi ne ya san abin da zai ma amfani ya san abin da zai cutar da kai kuma qadirun ba gajiyayye bane ba gazawa yayi ba ba abin ya kare bane yana nan in ya ga dama zai baka amma kai tun fil azal halittanka an san wa'annan ƴaƴan in ka same su za su zama sababin halakarka ko ko in ka samu wannan abin lokacin da kake so zai zama sababin halakarka sai Allah ya rike sai lokacin da ya dace da kai in yazo sai ya baka a jan hankalin da Allah ya ma annabi Musa ya Musa ina mana ya Musa ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa ni ne fa na zabe kaza ni na baka kaza na baka kaza na baka kaza ba gasawa bane ba rashin iya yi bane ba mugunta ba duk babu a'a ganin dama na ne in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami akab saboda haka fa khudh ma ataituka abinda da baka din kai riko da shi ka gode wa kun min ash-shakirina ka gode ma Allah kada ka ce kai ga abinda kake so don Allah abinda Annabi Musa ya ne ma laifi ne mugunta ne zunubi ne amma Allah ya san cewa ba zai maka daidai ba ga dutsen da aka yi tajalli a kan shi dan da ke kana gani sai ka fara kasu kuma to in kaga Allah sai kuma me mas'alar ta fi haka zanne ke to ashe rashin mecece rahama da jin kai dangane da annabi musa a bashi abin da ya nema ko da aka hana shi da aka hana shi ne shi to haka wallahi yake tsakaninka da allah haka yake tsakanin kowa da allah in ba imani ne karfi aka tarbiyyantar da kai akan aqida ba kullum kana rima da allah ne fa kullum kana rusa kanka ne kullum kana bata aqidanka ne kullum kana bata addininka ne kullum muna kawo misali kai kanka dan adam haka kake mu'amala tsakanin kai da ƴaƴanka ka dan azumi ya zo ga ɗanka kana son shi ga ƴarka kana son ta ga sunan kana son su ba haka bane ba sai ka je ka sayo wannan takalmi sai ka miƙa masa sai ka sama wannan riga sai ka mika mata me kake yi sai ka koye saboda me saboda jajiberin sallah sai ka zo ka ce gashiwa ne gashiwa ne ya za su ji daidai su ke amma lokacin da ka saho ka boye din nan kai za ka yi amfani da su su ka saho ma haka kuma aka ce don kana da ɗa ƙarami kana son shi don tsananin soyayya da kake masa ya kamu da zazzabi Allah kiyaye shi ka je sukari kwano daya ka jika ka bashi sha ka yi mishi wanka da shi sai ka so sukari kwano daya ka bashi sha ka yi masa wanka da shi sai ka je ka sau me baya so kana me to saboda me ba saboda baka da tausayi ne baka da imani ne baka da tausayi baka san shi ne tausayin da soyayyen kenan wannan lokacin abin da zai mishi amfani kenan kai za ka ɗauki ɗanka ka je asibiti a yi mishi kaciya kaciyar na ruwan zuba za a ba shi me za a yi za a yanke jikinsa ne yana ihu an rike shi da ƙarfi saboda ne wannan zafi in bai ji shi ba wannan lokacin daga baya za a yi nadama sai ka ji ga yarka a je ta kai yarta a huda mata kunne tana ihu a huda wannan kunne ba har ta girma zai zama mata ne to wannan duka shi ne alkhairi kenan to haka rayuwa take tsakaninka da Allah da ya halicce ka to amma yaushe imaninka zai kai na ka yadda da hukuncin Allah yaushe imaninka zai kai na ka yadda da hukuncin Allah eh sai an tarbiyyantar da mutum sai an yi tarbiyya wace irin tarbiyya eh sai ai tarbiyya ko wannan tarbiyyar kullun wargaza ta kake kullun wargaza ta kake Allah yana da hakuri fa Allah yana da hakuri dukkan mu baki daya kullum aka ce dole wajibi ne ka karanta fatiha su goma sha nawa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا صلاة إلا بك بفاتحة الكتاب أم فهمت؟ تمي فاتحة تكون صح alhamdulillahi rabbil alamin kana fadanci kana yaba Allah kana jinjinawa arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bayan kai wa'annan kakaf yanzu ka zo zaka roki Allah abinda kake so me kake so me kake roƙon Allah da bakinka ihdinas siratal mustaqima Allah duk waɗannan fadanci da wasu tawassuli da kamun kafa da duk abin da zaka faɗa ka faɗa muna yi Allah ga abin da nake so اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله كشير يدني تفرك مدي تفرك اهدنا الصراط المستقيم إرن تفرك دا كشير يد أنباوا دا منزني با تفرك يهود دا نصارى با هكا كفدا دا سافكو با هكا فدا با سونو أشكي ركا بيو سو بيو sa'an nan sai ka idar da sallah tsakaninka da Allah fa kai wannan kana tashi kuma kana shiga rayuwarka ta duniya sai ka je da kanka za ka shiga ta farki a wannan ba shi da kunya ne ko Allah wannan ba shi da kunya ne yanzu ka saya gaban mu kuma kana cewa eh kaje kuma ka shiga da kanka kaje ka kirkiro ma kanka don ka samu kudi sa'an nan azhar kuma yazo kaje kai so kana gama kuma kan lasar da kana da hankali ka samu tarbiyya duk abin da ya to shi ka bincika ka gani wannan tafarkin annabawa ne da manzannai ko tafarkin yahudu ne da nasara in ba haka ba tsakaninka da Allah sai wannan ko ba shi da kunya ne zai tsaya ya roke mu ya faɗa muna yayi kaza da kaza in limamin gungu ne ba haka zai faɗa ba in sarkin ba haka zai faɗa ba wannan ba shi da kunya ne ya tsaya yanzu yanzu ya ce mana kaza kaza kaza mun shaurare shi sa'annan kuma ya koma ya faɗa da kanshi sa'annan la'asar magaruba isha to haka kake ta yi kullum kana tafka da warwara kana eh da kanka kake batawa da kana da hankali kana da tarbiyya ba kai za ka bi hanya a duk abin da ya zo shi ka sashi cikin ma'auni ka gani wannan hanyar yahudu ne da nasara ko hanyar annabawa ne da manzan salihan bayi to shi ne zai nuna maka ka ɗauka ko ka bari to shi ne sai ka kana da daraja da ɗaukaka wajen Allah wannan karan ya isa ya zubar da darajarka da mutuncinka a wajen Allah kiyaye wannan zai baka daraja wajen Allah haka ka shiga cikin manyan bayan Allah madawakin sarki don bayan Allah madaukin sarki mai ibada ita ce ikar kai ba ibadan da zaka yi ma Allah ka burge ko akwai abin da zaka yi ma Allah da bai ba duk abin da kake kanka kake ba sama akwai sama sama mutun na akwai baitul iz aka ce kullun rana mala'iku dubu saba'in za su zo su yi tsawafi su yi kewayo su tafi ba za su koma dawowa ba har ranar lahira gobe wa'yansu za su zo to iyakar shekarun duniya yau miliyan nawa to mala'iku nawa kenan tasbihi nawa suka yi ba wanda ya sani wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi to tasbihin ka kadai shi me ina tasbihin ka za ta kai amma in kana da tarbiya ka kiyaye wannan abin kwana arba'in ka zama cikin manyan bayan Allah madaukakin sarki Allah yana kallon ka wani abin da ya roka din nan gashi yana taka tsantsan to shi Allah ya kiyaye ka amma wani abin da ya roka din nan gashi da kanshi je kirkiro saboda ya samu kuɗi ko ba shi da kunya ne wasa yake da mu yana wasa ne da mu zuwa yake yi wasa da mu ya tsaya gaban mu yake alkawari kuma sannan ya je wargaza in aka barka da wannan ma'anar kadai da Allah zaka tsira zaka fita to shi yasa tsakaninka da Allah abin da ke faruwa kenan da'iman ka ɗauki annabi Musa ka yi bai zamo a mizani ya Musa in ya Musa in nistafaituka ala nasu bi risalati wa bikal ni ne fa na dauki ba da karfin ka bane ba da ikon ka bane baka san ma yadda zaka ni na zabe ka na baka wannan kyauta to fa khudh ma ataituka wa kun mina shakirina ba haka bane ba fa khudh ma atatuka fa khudh ma atatuka wa kun mina shakirina amma kada ka nemi abin da zai zama sababin halakar ka a'azana Allah min al-halak وأوصاهم ألا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وأوصاهم Allah ya ragabu Allah an ya kuno Allah ya ragabu ko ya ragabu Allah ya ragabu ya yi musu wasiya kada su ki su zama mawalin ansar wa ikhwanahu su zama mawalin ansar ikhwanahu fi dini a cikin addini wa annal iffata yace musu kamewa والصدق دغسكيا خير وابقى من الزنا والكذب خير وابقى واتقى واتقى كلكم واتقى واتقى da wa abka wanne ne fi dacewa a nan? atqa wa abqa wanne ne fi dacewa anan eh wa anna al-iffata was-sidqa khairun wa abqa min az-zina wal-kadhib khairun wa atqa min az-zina wal-kadhib sun fi zina da kariya ina ma na sun fi zina da kariya kariya duk wannan rayuwar da ake ciki abin da yake kawo maka wahala ya kawo min wahala ya kawo masu wahala rashin gaskiya rashin gaskiya an fahimci ma'anar rashin gaskiya addinin musulunci mai wahal da shi da kafirai da munafikai suwa suka fi wahal da addinin musulunci saboda matsalan imani kafirci nifaka imani matsala ɗaya ce abinda baki ke fada shi ke cikin zuciya abinda zuciyar ke yake cikin zuciyar shi baki ke fada shi yasa ba matsala ba shan wahala kafirci abinda zuciyar ke kula da shi shi bakin ke fada ba masu ba masu ba ma yi ba ma yi kuran shawa ke ina aka samu wahala inda aka samu tanakudi eh muna so amma kuma daga cikin zuciyar su babu to nifaqa kenan shi ne shi aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wannan nifaqa ita ce take kawo wahala cikin umma kowa hatta kai a cikin gidanka in za ka faɗa ka aikata abu daban ka faɗi abu daban wallahi rayuwar gidan ba za ta mike ba har abada ka dagula rayuwar gidanka abinda ka faɗa shi za a aikata abinda ka aikata shi kake faɗa abinda yake daidai shi ake yi to sai ga rayuwar gidan ta mike kamar imani an fahimta kana jagoran mulki abinda kake faɗa ba shi ke cikin zuciyarka ba abin da ke cikin zuciyarka ba shi kake faɗa ba in ka tsaya kana magana kai da kake faɗar maganan ka san ƙarya kake waɗanda kake faɗa musu sun san ƙarya kake kai kuma ka san sun san ƙarya kake su ma sun san ka san ƙarya kake to yaushe rayuwa za ta tafi dole sai an cika cikin wahala duk arzikin da Allah dole sai an cika cikin wahala haka kai ma a gidanka za ka yi mata iyalanka karya matanka karya ƴaƴanka karya kai abin da ke cikin zuciyarka daban abin da kake fada musu daban abin da kake fada musu daban abin da ke cikin zuciyarka daban yaushe za a zauna lafiya ba za a taba zama ba za ka taba jin daɗi ba ma yadda kake so musulmi mumini abin da ke cikin zuciyarsa shi ke cikin bakinsa abin da ke cikin bakin shi shi ke cikin zuciyarsa kaulan wahidan shine imani kenan imani shine mantiqus salim su kafirai su ma mantiq ne a wajensu ba sa yi kuma ba su koyi ba suka faɗa kufaru makka kenan to amma da aka zo madina yahudawa shi ne inda addinin musulunci ya sha wahala ke nan ya kulu na la'in rajana ilal madinati ya kulu na kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza suna shi ne aka wahal da musulmai saboda gashi nan dai sun ce mu ne musulmai ne ya za ka yi da su amma ta karkashin kasa suna nan suna shirya muku makirci da makarkashiya shi yaushe za a taba zama lafiya yaushe za a taba samun nutsuwa yaushe imani zai karfi sai an saba ma wa'annan duka baki to sai Allah ya kawo babban jarrabawa a duniya yanzu jagorancin duniya hannuwa yake yanzu hannun kafirai hannun tura ba su san a yi abu don Allah ba ba abin da ya musu zafi sai dai su halaka mutane su yi barna su yi menene da menene sun nemi kudin sun samu sun nemi mulkin sun samu har yanzu suna jin wani abu a cikin zuciyarsu akwai abin da suka rasa shi yasa bar ai kaza bar a kera makaman nukiliya bar ai kare dangi bar ai kaza kaza kaza kaza wannan duk da aka ga kuma yanzu wannan ba zai to bar a kirkiro da kaza bar a kirkiro da kaza a dai ta gayyara dan adam a wahal da shi saboda a raba shi da ima abinda Allah shi ya halicci halittarsa sannan kuku zo kuna kafa musu dokoki sai da dokokinku za su tafi kamfanin da ya kera mota kamfanin da ya kera na'ura shi zai nuna abubuwan da za a sa na'ura ya zauna lafiya ya ce a sa man fetur mai karfi kaza an ga kawo kanar zai kasa shi inji ya yi mai in ya ce a sa iskan gas sai ka kawo iskan a za ka saka sai ya yi mai in ya to kamfani shi yake Allah shi ya halicci halittarsa ba wanda ya san abin da zai gyara wannan halitta sai Allah to shi suka ce a'a su za su kawo dokokin da za da zai gyara dan adam har yanzu sun kasa kirkiro dokar da za ta sa a zauna lafiya an ci gaba cikin komai ai kere-kere ai menene har yanzu an kasa kirkiro abin da zai sa dan adam ya zauna lafiya sai dai kullun cikin tashin hankali da barna da zalunci da fasadi har aka wayi gari waɗanda suka gaji addinin ma suka gaji musulunci suka gaji imanin su ma suna baya-baya da shi suna baya-baya da shi suna baya-baya da shi wata nawa ana cikin wahala da yunwa da talauci da menene da menene su wane ne masu kuɗi a ji a wane yana a bashi miliyan a bashi ɗin a'a kowa ya je to shi yasa kowa kuma wannan ya je ya sata wannan ya je ya barna wannan ya je ya fashi da makamai wannan ya je ya kaza wannan ya je ya kaza to in aka yi sakaci har wannan abin ya samu gindi zama ya tabbata to rayuwa fa ta lalace to irin waɗannan kuma ba za su ba za su gyaru ba sai in Allah ya aiko dan fodiyon karshe kenan sai Allah haka rayuwar take duk sa'an na rayuwa ta dagu da shi Allah ya kawo ya turo manzo ya zai gyara abin ya yi jihadi ya yi ilmantar ya karantar ya menene to yanzu ai babu manzo da zai bayyana ko to sai manyan malaman addinin musulunci wannan Allah ya turo shi ya zo ya jihadi ya tabbatar da komai ya tabbata addinin Allah ya tabbata a doron kasa shikenan lokacin shi ma ya kai ya tafi ana tafiya haka haka haka zuwa zuwa can kuma al'amari ya zo ya sauko sauko komai shi kuma Allah ya tada wani shi kuma ya zo ya gyara mutane addinin su to yanzu in ka yi tunane ka waiga ka waigo ka tuna ka kalli sama ka kalli kasa ina za a samu irin wa'annan banda Allah ba wanda ya san inda za a yi a cewa wa'annan don waɗanda ke ke da wannan al'amura ma na shiryar da mutane na yada addinin Allah su ma sun fitinu da duniya ne kamar inda masu duniya suka fitinu da ita to me bambanci ke fala ka mutum na illa anti muslimuna wannan addinin musulunci da kai sako-sako da shi kake jin kyankyamin a ce kai musu to shi ne abinda annaba da manzanni duk suke suke alfahari da shi tawaffani musliman bayan ya ce Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ya ba annabi Yusuf abinda bai ba har annabi kasa ba wanda zai samu irin shi kuma ba haka bane ba yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin إن حدث به حدث من مرض هذا قبل أن أغير وصيتي هذه ثم ذكر حاجته قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال هكذا كانوا يوصون حكسك وصية هذا ما أوصى به فلان ابن فلان إن ذا أربط وصية هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها عند مسألة كده وأن الساعة آتية لا ريب فيها za a tashi alkiyama ba kokonto ba shakka ba kuma to duk turawan duniya ba san da wannan ba ba shi cikin tsarin su inna ma hadhihi alhayatu dunya na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr to aqidar su kenan yasa ba ruwan su dai su yi aboye don su samu lada ina za su mutu ya mutu shikenan ya mutu shi kai kuma mu'min aka ce wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil quburi Allah zai tashi duk wanda aka binne za a tashe shi yadda yake wa ausa man taraka ba'dahu min ahlihi yayi wasiya wanda bayan iyalansa an yattaqullaha wa yuslihu zata bainihim duk bayan Allah fa wasiyar su a ji tsoron Allah a zauna lafiya a ji tsoron Allah a zauna lafiya wa yuti'ullaha wa rasulahu in kanu mu'minina su bi Allah da manzansa in mu'minai ne وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم إبراهيم بنيه ويعقوب ya yi musu wasiya da abinda annabi ibrahim da yakuba suka yi ma 'ya'yansu wasiya wayannan mas'aloli kana ganin su kamar da sauki ana karanta ana tafiya fa babban masifar da ke cikin rayuwa yanzu mutum mai kuɗi ya mutu ya bar kuɗi 'ya'yansa uwa ɗaya uba ɗaya ko ko uba ɗaya ko uwa yaya suke tafiyar da dukiyar ana adalci ana jin tsoron Allah a ciki abadan saboda waɗannan wasu ba a tarbiyyantar da su akan haka ba yanzu ma in mutum ya mutu yana da kuɗi ana bin shi bashi magaran sai a su kar a tabbata kuɗin su a biya bashi me yasa bai biya bashi kuma kowa ya san in ana bin mutum bashi me yake zamowa masa bayan ya mutu bala'i wallahi a yi ce a a ba za a biya ce wannan namu ne yanzu lokacin da yake me yasa shi bai biya ba kuma wallahi ba za su biya ba kuma ya za ka yi da su ya za ka yi da su na ruwan kotu da abin da suka fara kotu na da na iko ne a kansu kotu tana haraba rigima dai ko eh in za ta iya ba za ta iya bai ta ma ta sa ido ba haka bane ba ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina ya ku ɗayana tabbas Allah ya zaban maku addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna wannan musuluncin da kake sakaci da shi yanzu duk bayan Allah na gari manzannin Allah abinda suke alfahari da shi kenan wa ausa in hadasa bihi hadathun min waj'ihi hadha anna hajatahu kaza wa kaza eh wasiya in ya mutu a cikin wannan halin da yake ciki to ga dai wasiyar da yake قال حدثنا الحكم ابن المبارك قال أخبرنا الوليد عن حفص بن غيلان عن مكهول بن عن مكهول حين أوصى قال مكهول لوكة دي وسيا قابل نشهد هذا فاشهد به نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شيدا شيوا لا إله إلا الله babu wani abin bautatawa a bisa cancanta la ilaha illallah ba fassara ce ba sarki sai Allah ba fa eh babu abin bautatawa a bisa cancanta shi zai fitar da duk wanda aka bautata musu ka sai ba a bisa cancanta bane Allah ne kadai shi ya cancanci a bautata masa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ka shaida cewa cewa muhammadu ibnu abdullahi al'arabi hashimin dangi abduhu wa rasuluhu shine tauhidul uluhiyya kenan ya tazammanu tauhidul rububiyya sannan ga tauhidul ittiba ka kadai ta biyayyar manzo Allah kadai saboda tauhidi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidul ittiba ka kadai tabbiyar manzon Allah kadai kan ka hada shi da wani ina ma na haka in aka ce manzon Allah ya ce shikenan magana ta kare kada ka dauko maganar wani kowane ne shi komin darajar shi ka hada shi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce da'u kullu qawlin inda فما آمن في دينه كمغامر wai duk wani abin da zai faɗi wani abin in akwai abin da manzo Allah ya faɗa shi kenan in ta haina magana ta ƙare in ba haka ba yaushe za a hada wanda yake cikin aminci a cikin addininsa wane ne wannan mai aiki da abin da manzo Allah ya faɗa kan mughamir a hada mai aminci da wanda ke kasada kasada mughamir mai kasada kenan mughamara kasada kashe tunan fama aminu fi dini ka mughamiri yaushe za a hada mai a cikin aminci a cikin addini sa da mai mughamir mai kasada kasada shine abinda baka da tabbas ka shiga cikin haka amma wannan kuma tabbas ne daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu billahi wa yakfuru bit-taghut yayi imani da Allah kuma ya kafirce da taghut ما هو التابوت ها ها to kuka ce duk abinda ake bautatawa ba Allah ba to me yake bautawa ana bautawa mun kawo sabuwa ne hmm ana bautawa kudi ana bautawa siyasa ana bautawa makami ana bautawa mota da tufa komai ana wannan tufan ana bauta mata in ba haka manzo Allah ba zai ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamila ta isa abdul khamisa ta isa wantakas wa idza shika falantakas tuba li abdin akhidhin bi anani farasihi fi sabilillah ash'asa akbar kazaka ila akhir al hadith ta isa abdul dinari bawan dinariya mai bauta ma kuɗi dala zinariya da azurfa da dala da siyasa da komai da komai ta isa ya halaka ta isa wantakas ya halaka ya kife da fuskarsa wa iza shika falantakas in kaya abu ya sauke shi kada Allah ya fitar masa da matsifata to shi yasa duk masu bautawa ɗin nan waye taba shiga cikin masifa ya fita in an shiga wallahi an tafi kenan har mutuwa ba har da za Allah zai fitar banda Allah ba wanda zai fishe ka kai kuma baka san Allah ba abinda ka sani shine siyasarka gwamnatinka kujerarka rawaninka kudinka dukiyarka menene da menene baki daya abinda ke gaban ka kenan to ya ake bautata musu ya ake bautata musu ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية يا أكي موت تامس أه يتمي mm ai manzo Allah baya jin Hausa sai ka ce fassarar abinda amma ka ce abinda manzo Allah ya faɗa balarabe hashimin dangi me ya shigo da shi kuma Hausa ai ya kuma balarabe hashimin dangi manzo Allah ne da nasara da jira ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا الله هكذا بني با suka ce ma'abannahum ai ba bautata musu muke yi ba sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah Allah ya haramta ku haramta ku halatta ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta suka ce hakan na faruwa fatilka ibadatu in siyasar ka ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ta haramta ma abinda Allah ya halatta ka haramta fatilka ibadatuhu mulkinka kujeranka dukiyarka ko menene dinka fatilka ibadatuhu ai bauta kenan bauta ta musu hmm ah to aka ce ana bauta mutufa da Isa abdul dinari abdul dirhami abdul khamila ana ce abdu kaza bawan me kenan yana bautata masu kenan ko ya bautata masu ko bai bautata masu ba قال حدثنا الحكم قال حدثنا الوليد قال أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكهول قال هذه وصية أبي الدرداء قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال كتب الربيع ابن خثيم وصية وأن الله يربط وصية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع ابن خثيم وأشهد الله عليه شيدا قبل ذات قبل الله الله كين شيدا وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين wa musiban wanda zai saka ma bayansa na gari da alkhairi kuma ya ba su lada fa inni raditu billahi rabban tabbas ni bitawkid na yadda da Allah ubangiji wa bil islam dinan na yadda da addinin musulunci na yadda da musulunci kuma addini na da zan bauta Allah da shi wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kuma muhammadu dan abdullahi na yadda da annabi ne manzon Allah ne bawan Allah ne manzon sa ne wa inni amur nafsi ina umurtar kaina wa man ata'ani da wanda za su bi ni anna abudallaha fil abidina mu bautata wa Allah a cikin bayansa wa nahmaduhu fil hamidina mu gode masa kuma a cikin masu gode masa wa annan sahali jama'atil muslimina mu yi ma jama'ar musulmai nasiha mahiyan nasiha annan sahali jama'atil muslimina kaifa nan sahalahum kaifa nan sahali jama'atil muslimina su wane ne ma jama'atul musulmi na kenan ya addinu an-nasiha qalu liman ya rasulullah qala lillahi wa li kitabi wa rasul wa ammatul muslimin wa ammatihi wa annan saha wa annan sah wa annan saha li jama'atil muslimina kaifa nansahu li jama'atil muslimina ya za yi eh كيف ننصح له إخلاص إلى ما لا يمس إخلاص yadda al'amari ke tafiya Allah ya tsara tsarin rayuwa da ya halitta halittarsa shi musu tsarin rayuwa babu wani bawa ɗaya da Allah ya bashi komai ya iya komai zai iya komai duk abin da ka iya din na kake ji da kai ɗaya ne cikin dubu akwai dubu abin da baka iya ba wannan abin da ka iya ake nema a wajenka to akwai abubuwan da kai ba ka iya ba kana nema ba haka bane ba to shi yasa sai Allah ya raba abubuwan baki ɗaya wannan ɗinki yake yi wannan kaza yake yi wannan kasuwanci yake yi wannan kaza yake yi wannan ma'ana dukkan mu baki ɗaya mun haɗu ne baki ɗaya dole mu kaunaci juna ina so rigar da zan sa na yi sallah Allah ya karba ba haka bane ba zan je in sai yanki sai ka je kwari kenan ko na biyu ka je ina ka je ka nemi wa tela ka shiga fage kenan ko ya dinka maka ba haka ba masu sayarwa da masu dinkawa to ka gashi ka kawo kanka to su sayar maka yadda ya kamata su yi ma nasiha kenan ya ɗinka ma yadda ya kamata ya karbi abin da ya dace ya yi nasiha ke ba ka ba to da ya ɗinka ma suka sayar ma yadda ya kamata ya dace ka je ya ɗinka ma yadda ya dace a awazi suka yi maka fada sanda a hannunsu kai me yasa ɗaya kai ba ka da sana'a kai ma in an zo wajen ka kai me kai me kai abin da aka yi maka ita shi ma haka shi ma haka ita yaushe za a samu wahala a cikin rayuwa yaushe za a samu fargaba komai za ka sai gaban kana faduwa kana shakka saboda an daina yin nasiya wa annan sahali jama'atil muslimina ya zo ya ci nike wajenka ya tafi ya manta da canji ko rabi ya hafi za ka ajiye shi ne ran da ya dawo bayan wata biyu dawo ga kudinka shi ke nan addinu an nasiha haka amma addinu mana addinin ma kansa shine nasiha al-ikhlas an fahimta to she daga dukkan mu baki ɗaya kowa yana da abin da yake a wajen aikin kannan ana so kai ma musulmi nasiha kai ma kowa ma nasiha ina ma nan nasiha kada wani ya shiga tashin hankali sanadiyarka kada ka kawo abin da ba shi da kyau ka sayar mishi kada ka kawo abin naira goma ka ce mishi naira hamsin ka cutar da shi ba ka shi ba ka yi nasiha ba naira goma din nan shi ne fa abin da ya ma albarka an kasa shi cikin dukiyar ya zama biliyan amma naira hamsin naira arba'in din da za su shiga ne su dagula dukiyar ba haramun ba ne zara abba haramun ne Allah abin da ke faruwa ke shi ne an nasiha aikin da kake ciki kai tsakaninka da Allah saboda dukkan mu baki ɗaya da Allah halice mu ba ya sake mu bane mu je shi daga bayan ranar lahira ya zo ya lissafi ina wane ina wane yana kallon kowa abin da yake ciki ba wanda zai buya ga Allah sakan ɗaya in baka san wannan ba ka duba ka gani in aka waye gari tun safi haddare kanan nan adadin ruwan da ake shawa yake bayarwa arzikin da ake cewa yake bayarwa Allah ya san halittar da ya kakab baki daya da arzikin da ya musu aka ce ma kai arzikinka an gama bajetin tun kana cikin cikin mahaifiyar wani abu ba zai zo ya karu ba wani abu ba zai zo ya ragu ba sai dai in ka nemi in ka nemi halal ka samu halal mai albarka in ka yi gaggawa ka samo shi abin da aka rubutar nan amma ta hanyar haramun kuma ka sha wahala aka ce sai na aliyu kuka ce ranar lahira Allah zai ma bayi halitta sakayya hisabi lokaci daya ya zai yi haka ya ce yadda yake azurta su lokaci daya haka zai musu hisabi lokaci daya kun taba ganin an waye gari an ce a sai kano ta samu ta ci ta koshi a kai kaskuna a kai kaza a kai kaza kaza a kai enugu kowa aka wa tun da allah halicci halittar sai yake masu ruwa suna sha dalili duk abin da ka tashi ka tarar kana ci da kai aka da aka kai aka kirkiro wannan wanda za a ce wannan ita ce shinkafa da kai aka yi lissafi wannan tuwo da kai ka zo ka gada ne za ka ci iya abin da za ka ci ka tafi ka bari kaman ba a taba ci ba ba haka bane ba shi sa ce addinu an-nasiha wannan kalmar kadai in za a dauke ta ayi aiki da ita a cikin Kano kadai a a a unguwanku kadai ko kauyen ku kadai wallahi za ku ga da unguwanku ko garin ku ko zai zama tsafta kowa na tausaya ma kowa kowa na mutunta kowa kowa na kare hakkin kowa tunda ni ka kare hakkina da nazo wajenka to wani irin rashin mutunci zai same ni ne wani ya zo shi in ce mishi mai in ki kare mishi hakinsa da Allah ya ce kada ka yi sata ɗin nan shi Allah ya takura maka kenan kai kada aka ce karka yi sata aka ce mutum miliyan su karkar su taba dukiyarka wa aka yi magata da aka yi magata kenan to amma yaushe imanin zai kai haka a fahimci haka har a ji saukin rayuwa shine babban aiki gabanmu ya za a ya za mu tarbiyyantar da kanmu ha eh wace hanya wace hanya ha me a to ina mana an nasiha هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهون دان da aka haife shi yau zaka aje shi kana mishi nasiha yau shi aka haife shi sai ka aje shi kana mishi fada ko nasiha wahum lahu nasihuna mukhlisuna saboda ya dan jinjiri da aka haife shi abin da ya fi so shi ne mai ikhlas a to kai mishi nasiha addinu an nasiha kullum liman lillahi to ya za ka yi ma Allah nasiha wasu an nasiha ai aka ce nasiha ka ajiye mutum kana mishi fada kana kana ce ce ai Allah wannan ai ba kyauta musu ba da aka hada su kuɗi da aka yi musu kaza kaza akwai wanda ya ce ai Allah ma ana mishi nasiha tun da an ce addinu an nasiha kulna liman qala lillahi ba da shi ya fara ba to kalmar nasiha din in ka danganta ta zuwa ga Allah ma dauki sarki za ga ma'anin ta daban littafin shi za ga ma'anin ta daban manzannin za ga ma'anin ta daban sa'an nan sauran shagabanni ma'anin ta daban sauran awamun nasu ma ma'anin su daban utitu jawami'ul kalim sallallahu alaihi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kai ma nake ta kake fada اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم